أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها أما بعد فإن أولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أثار أسرار معضلاته شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بإذن الله تعالى زامو تشكب دقن دمك تأيها أساتين ديقبات أكراتمون علم المنطق alhamdulillahi duk abin da muka fara bayani duka suna da alaka ne da abin da ya shafi muqaddiman wannan ilimi shine shimfida da tamhidi akan wannan ilimi inda muka yi bayani akan almabadi'ul ashara din nan waɗanda su ne abubuwa guda goma da ya wajaba mutum ya san su kafin ya kusa a kowane irin ilimi kuma mun yi bayanin su gwargwadon iyaka sannan kafin nan mun yi magana akan a kasa-kasan tunanin mutum wanda suke da alaka da alhawas al-batina din nan sai muka faɗi hasa wanda ya jawo tantance wannan ilimin saboda mutum ya kiyaye yadda zai tunani da kuma yadda zai aje duk wani abin da ya zo kwakwalwansa ya samu mawkifi ya ajiye shi madaidaici to mun yi waɗannan bayanan gaba ɗaya muka ƙara magana akan wato hukuncin shari'ar musulunci akan koya wannan ilimi bit tafsil ya kan abin da za a ce kuma akai shine wannan ilimin fardul kifaya ne kamar sauran ilmoma wato fardul kifaya yadda ibnu sufki ke faɗi a jama'ul jawami ce kullu muhimmin yuqsadu husuluhu min ghairi nadarin bizati ila fa'ilihi wato duk wani abu muhimmi wanda shari'a wato Allah subhanahu wata'ala ya wajabta tare da ana son kawai abin a samu a yi shi ne ba tare da an ce wani ake son yayi ko wani ba ko a yi umarni a zo a ce to mu dai yanzu muna son a a sa mana famfo a anguwanmu amma ba mu ayyana cewa wani ne yake zai sa mana ko wance ne za ta sa mana ba a'a kawai abin da muke so mu ga famfo to yanzu nan kaga kenan kawai in an ga famfo shi kenan ba sai an duba waye kawo ba to amma ana samun matsala ne in aka duba ba ga famfon ba kaga mamacin fardul kifaya da fardul ayin kenan shi fardul kifaya ana son aikin ne kawai ba a damu da wa zai yi ko waye ba zai yi ba a'a ana son a ga aikin an yi shi amma shi fardul ayin kuma ana son a ga wani yayi wani yayi wani yayi an fahimta don haka za aka ce wannan fannin ilmul fardul kifaya ne to kenan ana so ne a ga cewa a cikin al'umma an samu wanda waɗanda suka tashi suka koya wannan ilimi to shi yasa wannan ilimin ya zama wajibi a cikin al'umma a samu waɗanda suka tashi suka koya suka iya in ba haka ba to al'umman za su faɗa cikin laifin Allah subhanahu wata'ala ko na idza qama bihi al-ba'd saqata ismuhu anil baqin idan wasu suka tashi suka aikata shi to laifin ya sauka ga sauran mutanen ko ba haka ba ibn al-imam al-qarafi ya kawo wani istishkal anan wuri ya yace wai mutum zai iya cewa to a ya za a yi laifin aikin da baka yi ba ya sauka a kanka ko a ce a ladan aikin da baka yi ba ya shafe ka misali wani ya rasu kai baka je sallan janaza ba an fahimta to amma wasu da suka je kuma suka yi sallan janazan sun dauke ma nauyi to ya za a dauke ma nauyin abin da kai baka yi ba ko a ɗauke ma laifin abin da kai ba kai ba wanda da ba su yi ba dukan su gaba ɗaya da ka samu laifi amma yin su kuma yasa an ɗauke ma laifi ya ce e na farko su wa'yancin da suka yi din sun samu ladan yi ko ba haka ba kuma abin da ake so dama shine a aikata aikin ba wa ya aikata ba to kuma bayan an aikata aikin yanzu shi wanda bai aikata ba ya ce zai zo ya aikata kuma wannan tahsilul hasil ne ba zai yiwu ba abu ne da an riga an yi naka ka zo ka yi abin da an riga an yi abin da kwakwalwa bai ɗauka ne an fahimta aiwa ko ba haka ba a ce wani ka cinye abincin nan kan kaje ka dawo an cinye abincin sai kuma aka sa ka cewa ka cinye to me zaka cinye ba abin da zaka cinye kaga tahsilul hasil kenan an gane to kuma muhal ne an ce wani ana son a mai sallan janaza kafin kai ka zo an riga an yi to ka ƙara zuwa ka ce a ce maka kai mai sallan janaza kuma wannan tahsilul hasil ne ba zai yiwu ba saboda abin da ake son ka yi din an riga an yi shi ba a maimaita shi an fahimci wannan to shine da haka a sai ce to abin da yasa aka ce an sauke ma wancan laifi wanda bai yi ba laifi saboda ko ya zo yanzu ba abin da zai yi ba saboda an riga an yi to shine fardul kifaya sai zama cewa wajibi ne a tashi a koya wannan ilimi yanda shi ma al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yake abu ne da dole a al'umma ba ce kowa da kowa ya tashi ya je ba a'a, amma dole a al'umma a samu wanda za su tashi suna gargadi suna umurta da aikin alkhairi wasu kuma suna hana aikin alkhairi din ko suna umurta suna hani da aikin alkhairi din saboda wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sai ce wal takum minkum ummatun ummatun din nan na kira ce a wurin malaman usulu da malaman nahwu ko ma na kira ce fi siyaqil isbat wa nakiratu fi siyaqil isbat la ta'um yani eh na kira a cikin siyaq na isbat baya umumi baya shafin kowa da kowa ana son ummatun dai a samu wasu ɗan al'umma wato wasu sashi cikin mutane su tashi da wannan aikin amma ana samun matsala idan aka yi gaba ɗaya ko ba haka ba wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ko to ba ulaika hum lahum azabun azim kaga kenan idan ba a tashi an yi ba aka dinga sabani ba a samu wanda suke umurta da aikin alkhairi wanda suke hani ba to yanzu nan sai ya zama cewa an samu an shiga laifin Allah subhanahu wataala wal iyazu billah to shi yasa yanzu nan ɗaliban ilimi kuma su ne wanda za a iya cewa abin ya zama kamar kusan fardul ain a kansu matakan ya shiga fagen neman ilimi to shi ya zama wajibi gare shi yanzu ya koyi wannan ilimi saboda ma imamul ghazali ya riga ya faɗa yadda muka faɗa satin can cewa man la dirayata lahu bi hadha al ilmi aw bi hadha shani ko bi hadha al fanni fala thiqata lana bi ilmihi aslan duk wanda bai koyi wannan ilimin ba duk wani sauran ilimin da ya tattara to babu aminci akan waɗannan ilmomin saboda galiban ma'auninsa zai dinga zama ma'auni ne a karkace wal iyazu billah shi ya zama wajibi mutane su koyi wannan ilimin to mun yi magana masu faɗi yanzu kuma zamu shiga cikin littafin sulamul munawriq din a wasu kuma suna ce mishi sulamul murawnak to amma na farkon dai shine yafi inganci eh insha Allah tayyib as-sulam dama shine tsani al-munawriq kuma tsani mai kawatarwa tsani mai kyau muzayyan kenan yani murawnak muzayyan yani tsani mai kyau da za a hau a hau a hau a hau har a kai sama can tsokololuwa a wannan fanni ko ba kuwa sai ta shi cewa samaituhu bi sulamal munawraqi yurqa bihi sama'u ilm al mantiqi imam al akhdar yace na ba wannan littafin suna da cewa a a sunan shi ilmul sunan littafin sulamul munawraq as-sulam al munawraq yake cewa saboda me saboda yurqa bihi sama'u ilm al mantiqi saboda a hau ai hawa hawa har a wuce akai sama na ilimin mantiq din nan kuma gaskiya ne wannan littafi ne mai albarka wato wasu littafai aka Allah ya yi su su littafai ne masu albarka ba za ka shiga fanni ba sai da su su haka Allah ya yi su kawai littafai ne ma'abuta waɗannan littafan sun yi shi da ikhlasi kuma suna da istijabatu da'wa sai Allah ya karbi addu'an su yanzu misali in ka shiga ilimin nawo dole za a ce maka ka fara da ajarumiya na ibnu ajarru ko saboda shi mustajabud da'awa ne kuma cikin ibadullahi salihin ne Allah ya karbi addu'an shi akan wannan matanin yanzu in kai maganar nahu zaka ka fara da ajarumiya ko ba haka ba yadda idan ka shigo ilmul mantiq za ka fara da sulamul munawwir kana shiga ilmu usulin fiqh za ka fara da waraqat an fahimci wannan to waɗannan a littafan da masu shi din idan ka lura za ga cewa suna da wato abuwa masu albarka sosai shi imamul akhdari nan nashi ma da yawa saboda gashi nan in zaka fara ilmul mantiq da nashi zaka fara in ka shiga ilmin fiqh da nashi zaka fara wato ahlari kenan mutanen da muke karantawa na fiqhul malikiyya haka haka to ka gani haka abun suke to shi al-imam al-akhdari din nan dai sananne ne malami ne na mazhabin malikiya mutumin jazair abdurrahman al-akhdari al-mutawaffa sana 983 ya rasu ijira yana 983 ya rasu kuma mutum ne masha Allah yana da littafai da yawa ba za mu faɗaɗa kan tarjuman shi ba saboda lokaci a za mu ɗanyi tarjuman shi a takaice kenan yau so saboda mu samu fara littafin yana da littafi a sulamul munawwar din nan da zamu karanta din nan yanzu insha Allah sannan kuma yana da littafin al-jawharul maknun fi sadafi thalathatil funun wanda yake faɗi cewa samaitu bil jawharil maknuni fi sadafi thalathatil fununi a cikin ilmul balagha kenan ilmul bayan ilmul badi' da ilmul ma'ani waɗannan sune ilmomin da ya tattara a cikin wannan littafi yana da kuma manzuma a cikin ilmul tasawuf sananniya ce sannan kuma yana da littafin akhdari na fiqhul maliki wanda aka sani shine ake karantawa a ciki na'am shine mai mas'ala shahararriya din nan ko man salla bi ghairi wudu'in muta'ammidan fa huwa kafirun wal iyaz billahi da malamu shakul islam alhaji ibrahim yas ya ansa wannan qadiyar yace saboda menene yace saboda fa huwa kafirun din nan saboda ai qadiyya ko mas'alan rashin mas'alan hanin sallah da hanin sallah ba alwala an fahimta mutum yayi sallah ba alwala da gangan mas'ala ce da ajma'atul ummatu ala fasadihi wa ala nahyi anhu yani al'umma gaba ɗaya ta yi ijma'i akan cewa haramun ne mutum ya tashi zai sallah da gangan ba alwala kuma duk wanda ya san da haka kuma ya tashi ya je yayi to kharaqal ijma' an fahimta kharaqal ijma' aw jahada al ijma' wa kullu man jahada al ijma' fa huwa kafir al imam ibn suki yana fadi a cikin jam'ul jawami' yana cewa jahidul mujma' alayhi al ma'lum min ad-din bid darurati fa huwa kafirun qat'an wa kadha al mansus al mashhur fil asah wa fi ghayrihi taraddudun wa jahidu alkhafiyi laysa bikafirin walau kana mashhuran wannan mas'ala ce da aka sani a cikin usulul fiqh wanda yayi inkarin abinda aka yi ijma'i akai kuma abu ne ma'lum min ad-dini bid darura duk wani mutum da ya shiga musulunci ya san haramun ne ai sallah ba alwala to shi ya tashi ya je yayi da gangan to kaga wannan kharaqal ijma' wa jahada ma ma huwa ma'lum min ad-dini bid darura wa kullu man fa'ala dhalika fa huwa kafir malamu shaykh al-islam al-hajj ibrahim yas yace wannan shine asalin inda al-Imam al-Akhdari ya dauko wannan mas'alar da wannan qadiyar sai a yi tanabbuhi da wannan sosai sosai yana da muhimmanci al-muhim tayyib a na'am so al-Imam al-Akhdari din nan dai har yanzu a sanannen malami ne kuma mustajabu da'awa ne gashi nan kuma littafin nan nashi ya wallafa shi shekaran shi 21 ne ko wali bani 21 sana ma'diratun maqbulatun mutahsana yake ce yana shekara 21 ne ya wallafa littafin nan subhanallah sannan kuma yayi sharhin wannan littafin da kanshi duk da littafin na da shuruh da dama wanda ya kamata a dinga komawa zuwa gare su saboda muraja'a idan aka ga abin nan akwai sharhin shi akhla ridin akwai sharhin idahul mubham min ma'ani sullam shi ma sannan kuma akwai sharhi na al-mallawi al-imam al-mallawi al-mutawaffa santa 1811 shi ma yana da sharhi yana da sharhu saghir kuma yana da sharhu kabir ko akwai imam al-hattab shi ma yana da sharhi da sauransu so suna da shuru'a din nan da na kira za a iya zuwa a sauke su ko da PDF ne ko a siye su a kasuwa a dinga bibiyar su muna karatu da su insha Allah misali aka saurari sharhi sai a dan bi waɗannan shuru'in saboda a samu makkanuwa a wannan fanni bi iznillahi ta'ala kuma ba abun mamaki bane ya zama mutum ya wallafa littafi irin wannan saboda yanzu zaka ce wani ya nazzama littafi wato abinda zaka fara kawo kwakwalwanka shine ya iya fannin ne da kyau har ya iya tasarrufi ya sarrafa fannin cikin baitoci ba kowa ke iya wannan ba an fahimta bayan ga baiwan kuma iya rubuta baitoci sai Allah ya sa ya iya fanni ya goge a fannin sosai ya kware sai ya iya sarrafa fannin a cikin auzanu da qawafi to wannan babban abu ne sosai sosai kuma ba abun mamaki bane yadda na faɗa saboda misali Ibn Marzuq ya nazzama littafin Al-Khunaji a cikin mantiq kuma shekarunsa shida subhanallah wannan shine aghrab abinda zaka ji a cikin wannan kabiyar shekarunsa shida ya wallafa littafi mutane suna istigrabin wannan abin sosai al-imam al-mallawi a cikin sharhul kabir din shi yace duk wanda yake istigrabin wannan ko yake inkari to yana yana jahd ne yana jayayya ne da ikon Allah ko ba haka ba yana jayayya ne da ikon Allah saboda mene Allah subhanahu wataala qadir ya sa mutum ma dan shekara uku ko biyu shekara uku ko hudu ma yayi wanda abin da irin wannan indai Allah qadiru ne ala kulli shay to babu mamaki bane to da shi kanshi al-Imam Ibn Marzuq yana faɗi a cikin nazm din shi na na al-Khawnaji na fil mantiq yake cewa wa in tara taqsiri yahtamil falibni nahwu sittati udhrun yuqbal kadi yace falibni nahwu sitti udhrun yuqbal yani nazama al-jamal wa huwa ibn nahwu sitti sinin yana tsakanin shida da bakwai haka a shekarun shi ya nazama littafin mantik kuma littafin mantik din khaunaji din nan ya fi har sulamul munawar koya an fahimta ga sa'aduddin taftazani wanda ke da littafin tasrif sharh tasrif al-izz nan dai da aka ji labari sa'aduddin taftazani ya wallafa littafin na shekarun sa 15 subhanallah sa'aduddin taftazani mutawaffa sanat 893 da 93 ya rasu sharh tasrif al-izzi nashi babban littafi ne littafi ne mashi a tartibi ana sashi a littafan mubtadi'ai ko a mutawassitai amma in ka duba zaka ilimi mai yawa a ciki kuma shekarun sa bai wuce 15 ba ya buga ya wallafa littafin to da haka ba abun mamaki bane sannan kuma shi al-akhdari din nan nasabar sa yana karewa zuwa ga sahabin nan sannan ne wato al-abbas ibn mirdad shi ma ya faɗi wannan da kansa ya ce wai yantahi na saboda ilal abbas bin mirdas wannan da aka sani mai baiti shahararren nan da ke cikin sahihul bukhari ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga gazwatu hunain ko ba ka ba ya babba wasu al-aqra bin habis da sauransu da su uyayna ta bin al-aqra da sauransu din nan sai yake faɗin waɗannan baitocin atad'alu nahbi wa nahbul abidi baina uyaynata wal aqra'i فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداك في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي ta ce yufuqani mirdasa yana mirdas wato mahaifinsa kenan dan haka shine al-abbas ibn mirdas wato a nasaban al-Imam al-Akhdari yana yantahi ilahi to wannan shine dai al-Imam al-Akhdari a takaice mai littafin Sulamul Munawwir a insha Allah so littafin nashi insha Allah za mu shiga mu fara shi ko da baiti ɗaya ne mu yi yanzu nan sai mu ci gaba a sati mai zuwa ko dai baiti ɗaya zuwa biyu a yake faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yake cewa alhamdulillahi alladhi qad akhraja nata'ij al-fikri li arbabil hijab وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة wannan muqaddima ce ana cin shi muqaddimatul kitab muqaddimatu alkitab wato duk abin da muka yi daga farkon muhadarat din mu zuwa yanzu ana ce musu muqaddimatul ilm muqaddimatul ilm wannan yanzu da ya fara littafin da shi na alhamdulillah din na ana cin shi muqaddimatul kitab kuma muqaddimatul kitab na da matukar muhimmancin da ba zai gaza muhimmancin muqaddimatul ilm ba an fahimta ana cewa al-imamu sa'aduddin at-taftazani al-hanafi din nan da nayi magana shi dazu shine wanda ya fara kawo istilahin muqaddimatul kitab da abinda aka sani shine muqaddimatul ilm to me bambanci tsakanin muqaddimatul kitab da muqaddimatul ilm shi al-muqaddima wanda ake cewa muqaddimatul kitab shi wannan yana baka bayanin abinda afwan muqaddimatul ilm shi wannan yana maka bayanin abinda ake nufi da ilimin gaba ɗayan sa ne yani me ilimin ya kunsa ne menene ta'rifin ilimin menene samaran ilimin menene fa'idansa wannan shine muqaddima al-ilm amma muqaddimatul kitab shi kuma a bayani nan wa mai littafin ne zai maka littafi zai maka muqaddima shi bayani abinda littafin shi yake kunshe da shi kila littafin shi da wasu istilahi da yake nufi a wasu kalmomi in ya fade su sai ka sani a muqaddiman sa wani lokaci kuma zai gaya maka wasu ƴan matsaloli ne da a ka'ida misali ka kaɗan san su kafin ka shiga fannin ko sai ɗan jejjefo maka su haka saboda alaƙa mai ƙarfi da waɗannan matsalolin suke da shi da maudu'atil ba a cikin fannin ka gane yanzu misali in ka zo da ilmul balaga kana da ilmul ma'ani ilmul bayan ilmul badi'a ko to suna da wasu matsaloli a ƙarƙashin su waɗannan ilmoman to amma shi ne muqaddiman littafin da ya wallafa ma sai ya dan kawo maka wasu ƴan masail da ke da alaƙa da waɗannan matsalolin na cikin fannin an fahimta kuwa to don haka sai ya zama na cewa wannan muqaddimatul kitab din ka muqaddima khassa ce lima fil kitab amma muqaddimatul ilm fa huwa muqaddimatun amun lima fil kitab wa wa lima fi ghayr al kitab min al ilmi mafhum yasa ake cewa baina muqaddimatul kitab wa muqaddimatul ilm umumun wa khususun mutlaq saboda kullu muqaddimati ilmi muqaddimatul kitab wa laysa kullu muqaddimati kitabin muqaddimatu ilmin yani duk wani muqaddimatu ilm to muqaddima ne na littafi yanzu na yanzu na misali a ce ba akhlaqi zamu karanta ba to duk mukaddiman da muka yi daga ran farko zuwa yau duk wanda zai karanta ilimin mantiq yana buƙatar irin wannan mukaddiman ko da ba ahlari zai karanta ba ko da wani littafi da ba zai karanta a mantiq amma ba duk wanda zai karanta littafin ahlari zai buƙaci mukaddiman ahlari a littafin mai iyadul ilmi na gazali ba misali a mantiq saboda mukaddiman ahlari a cikin sullam daban da abinda mukaddiman al-ghazali yake a cikin mai iya amma idan mukaddiman ilimin gaba ɗaya ne to mai miyar da mai shamsiya da mai alkhaunaji da mai ibnu arafa da mai asulamul munawrik duk za su bukace shi mai su atawali na baidawi duka da mai muktasar ibn alhajib dukan su za su bukaci wannan an fahimta muqaddimatul ilm kenan to al-imam sharif al-jurjani wato shi ma a sharif al-jurjani babban malami ne sosai na ilmul lugha da kuma ilmu al-ma'qulat haka shi ma tufiya sanatu 819 shi kuma yayi inkari wa imamul tuftazani na kirkiro wannan suna abu mai suna muqaddimatul kitab yace wannan abu ne ba a san shi ba kuma ba shi da wani fa'ida saboda mene kaga yanzu na shi al-imam Sa'd bin Taftajani yayi sharhi ko ba haka ba na na na littafin balaga nan ne shahada yana da littafin al-mutawwal ko yayi sharhin littafin tafsir al-miftah na Qazwini ko ba haka ba wanda yayi shi tafsiri ne na littafin miftahul ulum na sakkaki a balaga to yayi bayanin wasu abubuwa da suke da alaka da fasaha da balaga wasu awar ke da alaka da at-taqidul lafzi at-taqidul ma'nawi tanafurul huruf tanafurul kalimat ya dan faffara su haka a farkon littafin nashi kafin ya shiga cikin samimin mawdu' din ilmul bayan da ilmul badi da ilmul ma'ani to sai kira waɗannan abubuwan da muqaddimatul kitab to shine Shariful Jurjani ke ganin ta'addudin tafsirin wannan da ya kirkiro dinnan ba wani asali yake da shi ba sannan kuma ba wani bukatar shi alhali kuma yana da bukata kuma yana da asali ko ba haka ba al-Imam Masjidi Zada ya aura da wannan mas'alar a cikin littafin shi Ijtima'ul Bahrain fi Ikhtilaf as-Sa'dain yana nufin Sa'aduddin Taftazani da Shariful Din Jurjani sai ke cewa a yana da asali saboda me saboda al-Imam Az-Zamakhshari mutawaffa sanat 538 yana da littafi sunan shi Akasul Balagha littafi ne kaman kamusi yake ko shine ma kamu za ta wai a a madrasar abajadiyya shine farkon littafi da aka wallafa a kamus da mu'jam nake nufi na alif ba ta sa jim tayyib a cikin nan yayi magana akan muqaddimatul kitab yace wa muqaddimatul kitab ma yuqaddamu ala mabahithil kitab ko kuma hakan nan ma al-imam al-asfahani al-mutawaffa sanah 749 a cikin sharhin shi mil yana da sharhin mahsul kuma yana da sharhi na muktasar ibn al-hajib ko shi ma ya faɗa ya faɗa wani abu sunan shi muqaddimatul kitab yayi shi ma muqaddimatul kitab na aka shau akwai wanda suka riga Sa'aduddin Taftazani sai ce a wannan kenan sannan abu na biyu kuma shi Sa'aduddin Taftazani kwararre ne a ilimin balaga na aka ko waɗanda suke nan kafin shi ba su kirkiro muqaddimatul kitab sun yi magana akan shi ba to shi ko ya kirkiro ba a wani abu sabo bane abu ne da za a bi shi akai saboda shi hujja ne abubuwa nawa nawa ne so al-imam Sibawai suka kara alahun da Abu Aswad Du'ali ya bari abubuwa nawa nawa ne su imam Ibn Malik suka kara a cikin abubuwan da su su su tibawai suka dan suka kawo ko da abin ba su da yawa haka ga su ibnu hisham nan da sauransu dan haka ashe ana iya ƙara fanni ana tabdidin shi yana ƙara faɗi da wasu mas'aloli dan haka ashe sa'adu dini taftaza da abu dai abu ne mai kyau kuma gashi nan ana amfana da su da su ake gane muqaddimatul kitab ake gane muqaddimatul ilm kuma matakan muhimmancin muqaddimatul kitab kuma za mu ga cewa har istinbadin mazhaban mutum ana yi a muqaddimatul kitabihi istinbadin mazhaban mutum da ra'ayinsa ko al-Imam Ibn Subki a Man'ul Mawani' yake magana lokacin da yake magana akan akan cewa as-sa'idu man kutiba fil azali sa'idan ko ba haka ba wa shaqiyyu aksuhu yake cewa sa'id wato mutumin aljanna kuma mai dadin kai shine wanda tun a azali tun a azal Allah ya rubuta shi cewa dan aljanna ne sai shi yake cewa wannan kuma mazhaban ash'ariyya shine mazhaban imamu al-Imam Shafi'i yace dalili kuwa shine a farkon muqaddima na al'imamu shafi a cikin littafin shi a cikin littafin shi risala ya kawo ta'aziri mai kama da wannan ishara yake cewa alhamdulillahi alhadin lazi la ya dillu man hadahu yace wannan ko makamancin wannan lafazin da imamu shafi ya kawo a risalan shi yace wannan dalili ne da ke karfafa wannan ra'ayin nan na asha'ira cewa as-sa'idu man kutiba bil azab sa'ida yani duk wanda Allah ya shirye shi to Allah baya batar da shi kuma وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم an fahimta to shine a kuma gashi nan zamu tsaya anan dai zamu fara shiga littafin dama yau ina kan dan magana dai akan tarjuma al-Imam al-Akhdari ne so shine a hammu shay zamu tsaya anan wa billahi ko dai mu kara baitin nan ne mu dan baitin nan kawai yake cewa alhamdulillahi alladhi kar akhrajana ta'ij al-fikri li arbabil hijab yace yana godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda akhraja ya fitar da nata'ijar fikri wato sakamakon tunani da natijar tunanin mutum li arbabil hija ga masu hankula ma'abota hankula kenan arbabul hija arbabun nuha arbabul aqli ulil albab duk magana ɗaya ne duk masu hankula da tunani Allah ya sa duk tunanin su yana zama mai natija ne ingantacce mai kyau to yana godewa Allah da ke fitar da natijoji daga afkar ɗin masu hankali ba afkar din wawaye ko afkar din mahaukata ba ala afkar din masu hankali da ke fitar da natija mai kyau kuma abin da yayi a nan wurin ana cin shi bara'atul istihlal tun daga farkon kalmar shi ya kira na ta'ijul fikri kuma na ta'ijul fikri din nan shine abin da za a zo a yi mabahis akai gaba ɗaya mantik din ya za a yi muqaddima ya za a yi natija da sauransu to ana ce wannan balaga bara'atul istihlal to anan sai mu ci gaba da sharhi insha Allah al المرة القادمة بإذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله